أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعليك من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتي واربط نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وإبيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه بركة مجال saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin faɗakar da juna abin da zai amfane mu duniyarmu da lahira yau rana ce ta juma'a a ashirin da uku ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai ga sha ɗaya ga watan satumba miladiya dubu biyu da ashirin daidai muna kuma karatu ne yau akan littafi na shama'il muhammadiyya littafi da ke karantar da mu wasu daga cikin halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake so mutum musulmi ya kwaikwaya makon da ya gabata Allah cikin rahmatsa da ikonsa ya ba mu dama da muka shiga sabon babi wanda yake shine babi na arba'in da tara a cikin wannan littafi na shama'il muhammadiyya na imamu turmiri to amma sai dai lokaci ya ɗibe mu ya riske mu kuma sai muka tsaya to za mu fara baji dama hadisi ne muka ɗauka a makon da ya gabata yanzu za mu fara daga bajin kawai karatun yana farawa da kaman haka babu ma ja'a fi ijamati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan babi zai karantar da mu yanayin yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ijama حديث هنا فارا كما هكا حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن همير قال سئل أنس بن مالك عن كسب الهجان فقال اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضع له فوضعوا عنه من من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الهجامة أو إن من أمثل من إن من أمثل دوائكم الهجامة رواه الترمذي wannan hadisi yana farawa da kamar haka yana cewa babi na arba'in da tara a cikin littafin zai bayani a kan kaho da aka yi hijama da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hijama hijama shine a tsaga fatar jikin mutum a fitar da mataccen jini daga jikinsa wannan shi ake kira kaho ta hanyar zuta ko na hanyar zamani da ake yi yanzu da na'ura ko sai a tsatsaga kuma a shiri ba kamar yadda muka saba ba da da ainihin kaho da muke yi na gargajiya yanzu ba da kaho na gargajiya bane da wasu kan abubuwa ne haka ake yi za a tsatsaga sai a sa wani na'ura haka sai ya jajjaji nan shikenan kuma sai ga lafiya ya samu to yanzu hadisin yana farawa da kamar haka mana yake cewa إمام الترمذي كده yake cewa حدثنا علي بن حجر malami na mai suna Ali bin Hujr shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Isma'il bin Ja'far malam Isma'il bin Ja'far shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Humayd malam Humaydi ya samu wannan karatu malam Humayd yake cewa an tambaya khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sana'a ta kawo shin ya halatta ko bai halatta ba domin abu ne wanda za a ga mutum ya zo ya miƙa maka jikinsa ka tsatsaga shi jini ya fito sannan kuma ya baka kuɗi shi ka tsatsaga kuma shi ne zai baka kuɗi to yaya yanayin wannan sana'a shi ne aka tambaya Anas bin Malik fa kala Anas sai Anas yake cewa ai in ta jama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yayi wannan kaman hajamahu Abu Qaibata wanda ya yi masa wannan hijaman wanda ya yi masa kaho shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abu Qaibata asalin sunansa shine Nafi'u wanda bararren bawa ne na Bani Harisa wasu malamai suka ce bararren bawa ne na Abdullahi bin Mas'ud kamar yadda dai muka baya muka faɗa a wancan makon da ya gabata wannan bawan Allah Abu Qaiba din nan da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hijaman nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi nawa ubangidanka ya yanka waka ya yanka maka haraji aka fatin labawa ne sai a ce to kai ka je ka samo kaza shine yancin ka na yau ka je ka nemo kuɗi in ka samo kaza shikenan sauran naka ne a gano yadda ubangidan ya ake musu ko to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi masa gawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba wai kuɗin sa yake so ya fara biyan shi wata kullum ba nawa ne harajin da mai gidanka ya ɗaura maka shi kenan wannan bawan Allah sai ya ce ai an ɗaura mai haraji kullum ya kawo sa'i guda uku kenan mudun nabi mudun nabi nawa kowane sa'i guda ɗaya ana da mudun nabi nawa ne ana da mudun nabi hudu ne sha biyu kenan yanzu zai kawo mu dinnabi guda goma sha biyu ka ku ga yadda abin suke da tsada a wannan lokacin ai ko yanzu aka ce ka je ka kawo mu dinnabi guda goma sha biyu na shinkafa yawa ma malam ya ya ce kai ai an hada ka da aiki ko ba ka biya ba ko mu dinnabi guda goma sha biyu yanzu nan a ce a wannan zamanin ma ka kawo shi kai ka san ba karamin aiki wannan mutum ya hada ka da shi domin yanzu tana kokarin kulle dubu biyu ne ba ko ba ka ba mudu ɗaya na kokarin kulle dubu biyu nan wa yana cewa a kam to abin da ya riga ya wuce dubu ɗaya ɗari biyar ai ku kaga ana neman dubu biyu ne Allah ya ce mana to manzon Allah sai ya ji wannan mutum ya ce ai sa'i guda goma sha biyu aka ce rika kawo a matsayin harajin shi shine yancin shi na kowace rana duk ranar da ba a kawo ba wahala ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne hadisi yake gaya mana manzo Allah sai ce aje a kirawo iyayen gidan shi kai Abdullahi bin Mas'ud kamar yadda wasu kace an ce bawan Abdullahi bin Mas'ud ne in bawan Abdullahi bin Mas'ud ne sai manzo Allah ya ce kai Abdullahi bin Mas'ud haraji nawa ka ka yanka ma wannan mutum shi ayi sai sai uku ne wato mudillaji guda goma sha ba yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce rage a mayar mai da shi ya koma sa'i biyu wurin nabi nawa kenan yanzu takwas shi kenan wannan bawan sai ya shi ma ran sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kara ce masa to nawa ne kuma kudin aikin ka ka gani ko nawa ne kuma kudin aikin ka wannan mutumin sai ya ce kudin aikin sa kaza ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ɗauko ladan aikinsa kuma ya bashi kaga manzon Allah bai ce an yi ne annabi ba je ka wannan aikin da na maka ai ma ya wadatar ka gani ko manzon Allah ya nuna maka kyakkyawan mu'amala kada dan kai ne oga ka sa na kasa da kai yayi maka aiki ka ki biyan shi ladan aikin daga tare ne oga in ba haka ba sai da sa a yanke maka albashi to manzon Allah bai koya mana haka ba a'a in ma da yadda za ka taimaki wannan na kasan shi ma ya dan iya dan samun ta goma shi to kai masa sannan ka ɗan sa hannu a aju ka dan dunkulo wasu kuma masu dan kauri haka sai ka dan bashi to abinda manzon Allah ya koya mana kenan ka fahimci wannan hadisi an gani ko rawahu tirmidhi a kafin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi abin da za ku iya yin magani da shi yanzu to shi ne kawo mafi magani kana son ka samu magani to yin kawo shi ne mafi magani cikin sauki ka gani da kake gani na hakan nan ina haka ina haka ko kaman garau garau ko to yanzu da za a yi min kawo sai an tarar da mataccen jini a jikina dan wana bari na gaya maka likitoci ma sai da suka faɗa wannan ai kake tunanin ka a bari mu gaya maka ma likitan can cewa suka yi duk mutumin da yayi wata hudu bai ba da jini ba bai yi donatin din jini ba to ko ya so ko bai so ba wannan jinin na jikinsa ya mutu wannan jinin na jikinka ya mutu daga nan za a ƙara sa Allah subhanahu wa ta'ala sun hikimarsa zai ƙara sa maka wani shi wancan da ya wata hudun nan za ka ta fitar da shi ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko ko dai ta hanyar bawal hanya ta biyu ko ta hanyar bayan gida haka za ka fitar da wannan matattun jinin shi za ka ga likitoci sun ba da shawara duk bayan wata hudu mutum ya je ya ba da jini duk kyauta kyauta ka je ka ba don ko baka bayar ba ma ko baka bayar ba to za ka fitar da shi na san da yawa abin da ke ɗaukar hankalin mutane shine ai idan an an an an zuka jinin naka sai an ce ka sha madara sai an ce ka abin nan dan wani abu na gaya maka gwamma ka ba da jinin ma yanzu ka samu lada da a zo lokacin da ake neman jinin dan uwanka a zo ana gwada ka ana an zuka din kuma a ce bai yi ba ko kusan ana yi ba a ce yanzu dan uwana bai da lafiya ana neman jini sai a ce dala zuwa a gwada ni sai an zo an zuka fa kaga an zukan sannan sai a ce a wannan naka H ne ma kaga ba ma shi cin lissafi kenan ka san akwai A akwai O akwai O positive akwai O negative ko ba ka suke ba to kai za ka ban aka wannan ma sai a ce ai ba ma taɓa sanin kan naka ba haka nan kuma za a tsare shi sannan wannan jinin da zaka je ka bayar a asibiti da shi ne za a iya cetar rayuwar wani domin za a iya zuwa da wani asibiti ya yi haɗari jini na ta zuba makamancin wannan ana neman jini to ka riga an an riga an bada gudunmawan jinin kawai sai za a zo a ɗauko a ce wannan o ne positive wannan o negative wani ake nema a ce o positive ko negative a ce a positive sai a ɗauko wannan jinin da kai ka bayar fi sabilillahi a sama wannan mutumin sai ya rayu zai yi ba mutum bane a matanka ne ma ta zo haihuwa haihuwan ya zo da ɗan haka haka ka san haihuwa sai Allah ko banda Allah ba wanda ya sai wannan abu to wurin haihuwan ya zo ɗan tangarɗa haka sai ta zubar da jini sai ta zubar da jini yanzu wayannan mutane da ke zuwa asibiti suke ba da gudunmawan jini a cikin nasu ne za a ɗauko sai a kama matan naka zai yi lokacin da aka gwada na matan naka da naka ba ɗaya ba ne zai yi kai kana A ita tana O a'a zai yi ma duka kuna O amma wannan positive ne wannan negative ba ɗaya ba ne ko zai yi ne a ce da ja da shuɗi ɗaya ne in ka ɗauko shuɗi ka samu mai ja zai rayu in ka ɗauko ja ka samu ka samu mai shuɗi zai rayu to dole sai an nemo daidai da daidai to ta wannan jinin da zaka je ka bayar za a iya cetar rai da shi zai yi kuma jinin da ka bayar ne kai kuma za a samu na samun da yake damun mutanen mu da yawa shine ai kuma yan asibitin suna siyarwa da gaske da suna siyarwa da gaske ne mana za mu gyara suna gaskiya ne ai ba magana kare kare mana ana siyarwa me yasa za a siyar saboda ai wannan jinin ba za a iya aje shi haka kawai ba sai an masa wani tanaji ba wai za a ƙara wani ba ji ba ne sai an sa shi a wani wuri wanda zai zamanto jinin ba zai lalace ba kamar wurin da zai zamanto akwai sanyi ko wani abu makamancin haka wanda zai hana shi lalacewa din ai ko dan wannan barin kai ya lalace din ai kai ma ka je ko ba haka bane Allah ya taimake mu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna afdala ma tadawaitum bihi alhijama mafi ficin maganin da za ku yi yana cikin kahuri a wani ruwayar cewa aka yi inna min amsali dawaikum al-hijama yana daga cikin abin da za ku rika a matsayin magani shine hijama domin mataccen jini yana da jinta kai da kanka zaka dan ji wani iri a jinka da an san maka tsawo za ka yi wannan kasala kasalan saboda an duke mataccen jinin shi ke za ka ka dawo garau garau haka kuma in za a yi fa a samu wanda ya iya yawwa kada mutum ya ji an ce manzon Allah yana yin kahu shi ma ya je ya samo kahu a kwata ya zo ya ce zai tsaga zai tsara kan shi a'a ana ba wa kowane kwararre a fannin sa ne ya yi aiki ko ba gaskiya ba in za ka yi kaho kana son ka yi kaho to a samu kwararre ne wanda yake sana'a sani ba kawai sai ka je kwata ka tsinto kaho ka ce ai kaji an ce kaho ake ana zukowa bane a'a an gane wannan Allah ya ce mana Allah ya ce mana hadisi na gaba yana farawa da kaman haka حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عبد آه عن عبد الاعلى عن ابي جميله عن علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره rawahu tirmidhi wannan hadisi yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace malami na ne suna amr bin ali shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya koyi wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna abu dawuda shi ma abu dawuda ya koyi wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna warqa'u bin umar warqa'u bin umar ba mu taba karo da shi ba sabon sabon malami ne a cikin wannan littafin ba mu taba karo da shi ba cikakken sunansa ko lakaban da ake masa shine abul bashar mutumin kufa ne amma zama ya kawo shi garin madina na manzon Allah sallallahu alaihi wa ai ko mu ne yanzu ko da zamanin manzon Allah ai duk zamu tafi madina ko ba ga malam jamilu kika sai mu je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk mu tare zaka ce dinkin ka ya zaka da shi ko a shi kenan kawai ka tsallake dinki ai ga ta ga annabi wace magana dinki kuma an gani ko a can ma ta samu wani dinkin mutumin madina ne imamu zahabi ya ce wannan mutumin amintacce ne salihi ne ba shi da matsala a kai duk da wasu malamai sun ce yana dan rauni yana da cikin tabakan malamai darajar malamai na ilimin hadisi daraja ta bakwai kaga dai yana kokari ko malamai da yawa sun yi karatu a wurin shi shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Abdul A'la shi ma Abdul A'la ya samu wannan karatun daga wurin Abu Jamila Abu Jamila shine Maisara bin Yaqub al-Tahawi tabi'i ne yana daga cikin tabakan malamai tabaka ta biyu a cikin ilimin hadisi kaga wannan ba karami ba ko yawwa abu dawuda da sauran malamai duka sun dauko hadisansa shi ma ya samu daga ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi kaho da yayi kaho manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da imamu ali ba wannan mutumin ladan kawansa kamar da wasu ka ce ba wannan mutumin kudin aikin kamansa da ya min shi kenan shi kuma sai ya sa hannu ya ɗauko sai ya bayar don manzon Allah baya yin umarni a yi tawaye ko a ke balantana kuma ba za a sa ka abu ba sai in an san kana da shi an gani ko wannan ba laifi ba ne in kana kai kai babba ne ba canji a tare da kai shi to da Allah wani ya sai mana aya mana an gane ko kaga kai da kace a sai aya an san ka fi karfin aya ko yanzu kamar misali wayanda suke tare da gwamna an tawo cikin jiniya wi wi wi wi wi wi sai gwamnan sai ya ce a tsaya a tsaya a tsaya sai aka tsaya sai aka gwamnan ya fito yana ta kallon ne ya leka wannan wurin ya leka wannan ana duddubawa ina ne za a rusa ina ne za a ga gani ko kawai sai ga mai ke ya zo wucewa sai kawai ga gwamnan ya ce kai mai rake zo nan da mai raken nan ya zo sai ya kalla wannan mai farin riga sai ya ce mai rake nawa nawa sai mai rake ya ce to talatin talatin arba'in nan hamsin wannan dogon da ka gani ɗari ɗari ne a ganin guda nawa gwamna zai ɗauka ƴan nawa nawa kuma yawwa ƴan ɗari ɗari sai gwamnan nan zai ce a bani guda biyu sai ya karɓa guda biyu sai ya ce ma wannan mai farar rigar an gani ko jiji kenan ba da kudin ana nufin cewa gwamnan matsayaci ne ko talaka ne yasa ba zai iya biyan kuɗin nan ba ko ko me ake nema a wurin ana neman mutunci ne a wurin to kaga shi kuma yanzu mai farar rigar in zai ba wannan mai raken ba naira ɗari zai ba shi ba ko saboda kunya a ce gwamna ya tsaye da ke a wurinka ɗauko naira ɗarin a baya zai zama da kunya don haka shi ma don zai ƙara samun masauki wurin gwamnan sai ga ya kwallo dubu da sai ya miƙa mai idan ya miƙa mai idan mai can mai raken ya ɗauko canji zai a a gwamna ya fi ƙarfin da karfa canji da talaka kau ka ba mutane to haka rayuwa yake to shi ma irin haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai ba shi da kuɗin da zai iya biyan me kahon bane an gane irin abun ko a'a ku koya wa mutane yanayin zamantakewa a kaga wancan da aka yi na farko waye biya shi ya biya kuma har ya rage ma wannan ko a wannan kuma ba laifi bane in kana tare da mutane kai babba ne a cikin kace to a danyi ma wani ya sai mana aya aya an san kafin ka ce a sai ayar kai a baya ka san sai abubuwa da yawa ba mamaki ma sai da ka sai balangu kafin a zo maganar aya an gane to Allah ya taimake mu rawahu tirmidhi ibnu majah ma ya ruwaito wannan hadisin hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna harun mala yake cewa haddathna harun bin ishaq al-hamdani qala haddathna abadatu an sufyana al-thawri an jabir an sha'bi an ibn abbas qala inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ihtamada ihtajama fil aqdi fil aqdayn wa bayna al-katfayn wa a'ta al-hajjama ajrahu ولو كان حراما lam yu'ti rawahu tirmidhi kaga ni ko zamu kara karo da wani hadisi malam yake cewa malami na tirmidhi malam tirmidhi yake cewa malami na mai suna haruna dan ishaqa alhamdani shi ya karantar da ni wannan an gani ko shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna abadatu shi ma abadatun nan ya samu ne daga wurin sufyan sauri sufyan sauri babban tabi'i ne kowa ya san wannan ko shi ma ya samu ne daga wurin jabir shi ma jabir din ya samu daga wurin imamu sha'abi imamu sha'abi ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yake cewa kala inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama itajama lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi kawo ala alal aqda'i a ɗaya daga cikin jijiyan nan ta jannayensa ko kusa da jijiyan nan tasa ta dannari irin wannan jijiya irin daidai nan wuraren in kai haka ba za ga wata jijiya ka tuwa ta fito muku ko to irin nan wuraren nan wurin misala sallallahu alaihi wasallam malam yace janibul ulq gefen wuya kenan ku kaga inda jijiyar zai kenan an gane ko inda jijiyar zai wa bainal katfayn da kuma tsakanin kafadinsa guda biyu kaga ba wani ya kai ga wannan an yi nan sannan kuma tsakiyar baya an yi shikenan wa ala hajjama ajrahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauko kudin sa ya baiwa wannan mai aikin na kaho ya bashi da dan shi ga kudin aikin kamala malam sai ya ce maka walau kana haraman da a ce yin kaho da kuma karban aikin da kuma karban kuɗi ga wanda yake sana'ar ne yin kahon da ya zamanto haramun ne nan ne manzo Allah ba zai bashi ba kaga ni ko kaga yanzu an kulla duk wata koba da wani zai iya zuwa wurin wanzamai ko ko irin na zamanin nan sai bayan ka mai kaho sai ya ci ni ne zan biya kuɗi bayan kai ka tsatsa gawan baya ka ji mun ciwo da biya kuɗi an kulla wannan koban tunda manzon Allah an yi masa shi ma ya biya to kai ma idan an yi maka kaho ustaz dole ne ka biya a gani ko dole ne ka biya rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan sauran malamai sun rawaito shi kaman abu abu dawuda ya rawaito imamu bukhari da muslim duka sun rawaito wannan wannan hadisi duka hadisi na gaba yana farawa kaman haka shine malam wanda da shi malamai yake cewa da a ce cin kuɗin yin kaho haramun ne ba yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar musulmai su ba yadda za a yi kuma shi da kansa yi sannan ba yadda za a yi har ma ya ciro kuɗi ya biya ban sani ban an gane wannan karatun a cikin cikin hadisi to mu je hadisi na gaba hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna harun bin ishaq qala haddathna abadatu an ibn abi layla an nafi'in an ibn umara anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama da hajjaman fa hajamahu wa ta'alahu kam qarajuka fa qala thalathatu afi'in fawada anhu sa'an wa lahu ajran wannan hadisin irin wancan wanda muka fara karantawa ne yau wannan hadisi yana farawa da kamar haka malam tirmidhi yace malami na mai suna haruna bin ishaq shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna abadatu malam abadatu ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna ibnu abi laila shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna nafi' nafi' ya samu wannan karatun daga wurin abdullahi bin umar Abdullahi bin Umar ya ce, lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a hajjama. Manzon Allah lalle lalle ya kirawo wani mai yin kaho. Fa hajabahu. Shi kuma tunda manzon Allah ne ya kirawo shi, nan da nan sai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawan ya tsatsaga. Sannan ne aka sa kawan. wa ta'alahu kam karajuka sai manzo Allah ya tambaye shi nawa ne harajin da mai gidanka ya daura maka yace fakara shi wannan mai kahon sai yace salatu afi ai sa'i guda uku ya daura mu kullum daga nan fa waza an sa'an sai manzo Allah ya ce an cire maka sa'i ai mun yi wannan abu manzo Allah ya ce an cire maka an cire maka sa'i kaga nan wurin ba a ce mana an kirawo ubangidan nasa ba amma a hadisin tambaya an karanta mana sai da aka kirawo ubangidan ko an muka ce Abdullahi bin Mas'ud wasu malamai suka ce to kaga fa wada an kaga yanzu na kaga ka san karatun ba sai an gara mai ta maka fa wada an musa'an sai manzo Allah ya ce an cire maka sa'i guda daya wato an cire maka mudin nabi guda hudu maimakon da ka rika bada mudin nabi guda goma sha biyu yanzu an cire maka hudu za ka rika bada guda nawa guda takwas sannan wa aqahu ajrahu sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi ladan aikinsa kudin aikinsa sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba yana farawa da kaman haka malam tirmidhi yace hadathna abdul quddus bin muhammad al affar al basri قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتجم في العقدعين والكاهل وكان يحتزم لسبع عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين رواه الترمذي مال الترمذي يشي مال مينا ميسونا عبد القدوس بن محمد الأبطار البصري shine ya karantar da ni wannan karatun yana daga cikin shi wannan yake da suna abdul kudus din yana daga cikin tabakan malamai na ilimin hadisi tabaka na goma sha daya an gani ko ko ma dai yaya ne yayi kokari ai ai ma ka shiga cikin wannan tsawon ba karamin aiki bane an gani ko manya manyan malamai sun yi karatu a wurin sa cikin su da imamu tirmidhi sun fitar kuma hadisan sa nake sanin shi shi ma yace ya samu wannan karatu ne daga wurin malamin sa mai suna amru bin asim shi ma ya samu ne daga wurin hammam wa jarir bin hazim dukan su sun ce sun samu wannan karatu ne daga wurin malam katada malam katada ya ce shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin adamu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu Anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin ƙaho a saman nan gefen wuyansa inda muka karatu a baya kenan nan saman wuyansa an gani ko saman bayansa kenan nan haka sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama walkayi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kaho a ɗaya daga cikin tafikan nan nan din kafan ka na yi kiran nan saman kafa da hauka na bayan kafa ko saman kafa na bayan tafin kafa kallon da hauka wake muka dariya ala dan zariya ne kai dan zariya ne ko yau to shi kenan ka gani ko to ka san yan zaria bayan Allah to mushe ka ba kai ba sai ka kalle ni ka mun ji gawa an gani ko me hausan da kowa zai fi ganewa nan saman kafansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka yi masa gawo kaga yanzu ya sha bamban da wancan hadisin kenan wancan hadisin an yi anan sannan an yi anan wurin baya ko tsakanin kafadinsa to yanzu wannan hadisin kuma yace a an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wuyan sannan kuma an yi masa a kafarsa an gani ko to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance in zai yi kaho ba kowane rana yake yi ba yana kirjadan wani wasu ranaku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai yi kaho yana yin kahon ne ko dai ya zamanto sha bakwai ga wata ko ya zamanto sha tara ga wata, ko ya zamanto ashirin da ɗaya ga wata. Shi yasa na fara, ba kowa wane kawai za ka je ka nika masa bayanka, yi mun kahu kawai ya tsatsa da Akwai ranakun da ake yi domin dacewa, an gani ku domin neman dacewa, kuma kuma ba neman dacewa ba ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun da ka ga manzon Allah yana yin haka, kenan akwai wani sirri a cikin wa'annan ranakun an gane akwai wani sirri idan ka kalle su gaba daya za a ga wuturi ko har nan ba ne wuturi ne sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya sosai wuturi ne kare san lamba sha tara irin sirrin da ke cikinta ko lamba sha bakwai ka san sirrin da ke cikinsa lamba ashirin da ɗaya ka san sirrin da ke cikinsa na gane ta haka kai lamba sha bakwai ai dan kalla yana daga cikin sirrinsa a cikin Allah subhanahu wata'ala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nasara akan yakin Badr ai sha bakwai ga watan Ramadana aka yi wannan yaki na Badaru Allah ya bai wa musulmai nasara mutane ɗari uku da sha uku suka rinjaye mutane dubu ɗaya da wani abu kai dai ka san yawan ba ɗaya ba malam ko kamar kai kai fa a ce sai a ce kama mutane ashirin duka yaya kai ka san dai ba kawai ba Allah ya ne face ka ko ba haka ba ka san an ce sarkin yawa na mu sarkin karfi to amma ban da Allah shi Allah in ya tsara abin ta haka yake gudanarwa kawai mutane ɗari uku da sha uku suka rinjaye mutane dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu wasu mana cewa dubu ɗaya ɗari hudu ne ko yawan yawan kafiran amma duka Allah ya rusa su sha bakwai ga wata ne ka kiyaye sha tara yana daga cikin sirrin sha tara shi kuma sirrin bismillah harfa nawa ne na sha tara mala'ikun da suke tsaron gidan wuta su nawa ne su nawa sha biyu sha tara alaiha tis'ata ashara ko kuma ga gani ba ka gani ko ashirin da ɗaya ku je ku nemo wannan a je a nemo mu je gaba an gani ko a tafan wani sai ɗauka ƙirƙirowa kake yi amma shi ma in ya je ya nemo ya ga kai ashe ilimi haka yake sai ƙara sanin darajar abu amma kuma dai haka ba zai ji karan faɗa kawai suke yi a kai ma ka je ka nemo wannan ai an gaya maka wasu an gani ko Allah ya taimake mu mu ce gaba hadisi na gaba yana farawa da kaman haka shine hadisi na ɗari uku da sittin da shida cikin littafin yana farawa da kaman haka haddathna ishaq bin mansur qala anbana abdurrazzaq an ma'mar عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم رواه الترمذي وانا حديث yana farawa da kamar haka malam tirmidhi yake cewa malami na ne suna ishaq bin mansur shi ya koya mun wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa da suna abdurrazzaq shi ma ya samu daga wurin malamin sa ne suna ma'mar shi ma ya samu daga wurin malamin sa ne suna qatada shi ma ya samu daga wurin khadimu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Anas bin Malik Anas bin Malik yake cewa lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kaho alhali ya riga ya dau harama na aikin hajji ka gani ko manzon Allah ya riga yayi mene harama na aikin hajji a wani wuri da ake kiransa da suna malal malal a nan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayi kahon to da kaga zai yi an taho a kafa a'a zai yi ba a kawo ba ne tsayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi shine ya kawo haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da kuma tsari na tausayin dabba zai yi ya hau dabban ya hau dabban sai ya ci a bara tsaya ita ma dabban ta huta sai ya sauka kuma ya rike ta yana tafiya a bai shi ko a ba wasu su rike yana tafiya a kasa a bai shi sallallahu alaihi wa sallam ba bai shi kamar kai ne kana da mashin ka hau mashin ta jin safa kana tuka wa kai nan kai nan kai nan kawai sai ka ce to bara a cikin ke mashin wuta sai ka ce kuma sai ka fara gungurawa ka kai dan waya ce ka ba zai sai ba zai yi ba to shi manzon Allah yana tausayi a gani ko to duk zai iya yiwa ɗaya daga cikin wannan ne almuhim dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo wannan wuri da ake kiransa suna malal manzon Allah sai shi a tsaya sai ya ce ma wanza mu zo nan ka gani ko yi man kaho a wannan kafan nawa a saman kafan kaga mun kara samun wani hadisin daban kuma yanzu ya ce a yi mai shikenan mai bawo kuma ya zo aka tsatsaga aka tsatsaga aka cire mataccen jinin shi ke an gani ko sallallahu alaihi wa sallam wannan ya nuna mana cewa lallai kaho din nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya wasa da shi da zaran ya ga jikin ya fara yin wani iri haka to ya san tsari ne na Allah cewa jini ana jujjuya shi in yayi wata hudu sai a canza maka shi hikima na Allah shi abin da kake ji kake ta a nan Allah subhanahu wataala kuma zai kara sa maka wani sabon jinin kuma ka ci gaba da mu'amalanka an gane wannan wayanda kuma suke da likitoci a kusa da su dan tambaye su yanayin yadda ake yi za su gaya maka duk bayan wata hudu ko wata shida ana son mutum ya ce ya bada gudunmawa na jini ko ko ya ce a cire wani jini a jikinsa Allah ya taimake mu wannan kuma shine karshen babu tare kenan mun fahimta cewa ko da mutum ya yi harami rashin lafiya ya kama shi kenan za a yi masa aiki in na operation ne za a yi masa tula yanzu ga ta tsaga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi harama a'a zai yi ba abin da yake za mu mutum operation bane allura ne za a yi mutum ba zai ce a saboda na daura harama na daura harami ba za a yi min allura ba a ce a ce masa a'a kuna ganin da ake fitar da hukunci ko sai a ce a ai za a yi maka allura bar ganin kayi haram kai ka daura harami yanzu saboda manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ya riga ya yi harama har ma ya riga ya to wurin da ake kira da suna malal din nan yasa an yi masa kaho saboda lafiya ne saboda kai ma yanzu da kayi harama za a yi maka allura in operation ne a ce za a yi maka operation an gani ko yawwa Allah ya taimake mu wannan kuma shine karshen babu sai sabon babi tun a leda malam ya ce babu ma ja'a fi aishin nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan babi zai mana bayani da karatu akan yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake rayuwa yaya abincin in za ku yi tunawa farko ko da kyatan masallaci ko mun karanta wannan hadisin ko wasu daga cikin ba'alinsa a kawo hadisi kwara biyu har na ce ya yi abin da ya gidan rediyo suke ce makuse ko to wannan babu ne a can farkon littafin an kawo hadisai kwara biyu sai aka bar babu sai na ce a wannan babun ya kamata hadisan ya zama to sun wuce haka yawa saboda yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa na yanayin abincinsa ai abun ma na darasin na da girma to bari mu karanta wannan tunda gashi an kara kawo mana babu babu ma ja fi aishin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan babi zai mana karatu kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake rayuwa madadin cin abinci samun abincinsa sallallahu alaihi wa sallam حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدكل ما يملأ بطنه sallallahu alaihi wa sallama wannan babi shine babi na hamsin kuma zai mana karatu akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake rayuwa malam yace haddathuna qutayba malami na ne suna qutayba shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Abul Aqwa shi ma Abul Aqwa ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Simak bin Harbi Simak bin Harbi yake cewa ni da kunnuwana na ji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kiransa da suna An-Nu'man bin Bashir ba ya zuwa cikin wancan littafin ba arba'una hadis ko arba'una hadis ko fi hadis collection wannan Nu'man bin Bashir din yana nan yace to da kunni na ji Nu'man bin Bashir yana gaya wa wasu daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko wasu daga cikin musulmai yake ce musu alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum ashe ba ku bane yanzu abinda za ku ci ma sai kun zaba abinda za ku sha ma sai kun zaba yace ni din nan laqad ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ni din nan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nabiyi ku annabin ku ne wa ma yajlu min ad-dakal ma yamlau batnahu baya samun abin da zai iya ci har ya koshi na busasshen dabino busasshen dabinon ma babu wanda har za a iya ci a koshi babu a kada a iya dan samun dan dabino kwara biyu kwara uku a ci shi ke annabi ba annabi mamun ba ya ci dabino kwara uku a sha ruwa a ci gaba da rayuwa wani zaman kuma busasshen biredi kamar yadda muka yi a baya ko busasshen biredi busasshen gurasa na ganin wani zara yi shawa zamanin annaba akwai biredi busasshen gurasa ai kowa ya san gurasa a kasar hausa to busasshen ba haka za ga wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai samu an nema babu ba kuma babun bane ba a'a yana da dama idan ya ce ma Allah naman kaji daga sama wallahi za su zo a bani isra'ila ma aka mutu mutanen annan musa ba an musu ba wa an zanna alaikum manna wa salwa mutanen annan musa saboda darajar annan musa ba ake sauko musu da kaji gasassu malam daga sama wannan ruwa ba ruwa ke sha ba zuma za a rika zubo musu malam suna sha suna morewa amma da yake mutanen yan ta'adda ne sai suka ce ma annabin su fa sun gaji cin naman kaji malam kullum kullum mu kenan cin kaji kullum kaji da zuma ka gaya ma Allah ya daina kawo mana kajin nan ya ba mu dama mu je mu rika noma doya da dankali da rogo wallahi malam da har yanzu ma ko kajin za su rika saukowa mana shi amma wayannan suka ce wai a bari wayar kai noma ana noma doya dankali rogo da hada albasa me zan yi da albasa ma nan gaske ga kaji na faruwa kuma ba ma a ajewa ba wai na an jima a da safe za su dauko kaci da rana za su dauko kaci da daddare za su dauko kaci ka sha zama malam kama hidiman ka amma da yake yan ta'adda ne wai a gaya ma Allah ya daina wai a rika noma wai za a rika ana noma doya da rogo da dankali da albasa da Allah wai nan ba ga sun ja mana aiki ba da yanzu wannan tsadan masarar da shiga ban ba ruwan gare ka da an kawo masara zai ka ce a kai wa raguna saboda mene kakaji zan bako to annabi yana da wannan dama ba ga annabi isa ba ko rabbana anzil alaina ma'idatan min samai kabashi daga sama aka ce amma ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa al'ummarsa cewa wannan rayuwan bi ta a hankali in ka ganka yau sun wadata kar ka ma wancan da ka gan shi cikin kunci wulakanci da isgilanci kai da ka ganka a cikin wannan yanayi na damuwa da kunci haka kar ka tunanin Allah baya san ka ne a jaraba ka Allah yake ya gani zaka ci jaraba ka Allah yake ya gani zaka ci jarabawan shi Allah ya riga ya sani ba in za ka ci ya sani in ma ba za ka ci ba ya sani amma kai da kanka ka gani ko ba ka ba kai da kanka saboda kada kawai ka zo ka ganka a wuta ka ce ah to yanzu ba Allah kawai na gani a wuta ai akwai jarabawa ne wanda an san ka riga ka faɗi kawai to Allah ai ni ba mun ba da an mun Allah ni ba shi ta Allah ya ce to shi kenan ga kanan a jaraba ka a gani wannan ba Qur'ani Allah ya faɗa ba تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا shine wannan wanda ya halicci rayuwa da mutuwa me dalilin halittar rayuwa da mutuwa dan a jarabta ku a gani ayyukum ahsanu amala wane ne zai yi aiki na kwarai saboda kai da ka ganka yanzu baka da kuɗi a Allah yana jaraba ka ne gani za ka yi haƙuri ko ko za ka rika zage shi ko ko za ka mutunce mai in ka yi haƙuri to Allah ya tabbatar maka cewa na wannan lokaci ne talaucin ba na wannan lokaci ne nan da shekara uku sai da ta zama tarihi ka je maka ka gina gida ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan bari na gaya maka a wannan unguwan da kake ciki akwai mutumin da aka ɗauke shi aiki bayan ya gama shan wannan wahalar da kake ciki aka ɗauke shi aiki a wata ana biyansa naira dubu ɗari uku da sittin idan shekara ta kai ƙarshe idan saura wata nawa saura wata nawa saura wata hudu ko idan ƙarshen shekara ya zo wannan wurin da yake aiki za a ɗauko naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a bashi kuɗin kaya da zai ɗinka ya sa domin shigowa wannan sabuwar shekarar saboda kar a rika ganin shi a ofis ka samu ka sani shi mahaukaci ne naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da zai ɗinki mahaukaci ne zai ɗan ware kamar dubu hamsin haka sai kuma da zumi dan wannan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu nan haka sai a ɗan ɗan sayar ɗan rabin fili kuma haka ba ɗan sai ɗan rabin fili a ɗan ɗan yi wannan mutumin ya shekara uku ba ya fi gani shi kenan sai ka ganshi da moto sai ka ta ba wani wani na ce tinin yi ne tinin na yi gaba yi to Allah kenan ba in ya ga dama kai ba zai bari sai ka kai shekara uku ba in ya ga dama a yau sai ya kawo wata kwan gida malam sai ka ka samu riban naira miliyan ashirin a kwan gida ɗaya saboda ka Allah yana jaraba ka ne ya gani yaya za ka ci gaba da hakuri kana biyayya kana bin sa ko ku a'a shi wancan mai kuɗin shi ma jarabawa ne da aka bashi zai ci gaba da bibiyar bin Allah so da kaba ko ko shikenan me wayo ko ina ya tsanci kansa ya ba Allah an gani ko shi wancan mai kuɗin Allah ya ga dama sai ya sa kuɗin ya kare in ko ba haka ba Allah sai ya kashe shi ya bar kuɗin shi ne da sauki ai a alazawa nawa suka mutu ko shi Allah ba ruwan shi ka gani nan makwabtan akwai hajiya ta rasu ko muna addu'a Allah ya cikanta Allah ya jidda rahma a gare ta a sunanta malama Fatima Allah ya jidda rahma a gare ta nan makwabtan masallaci ne yau aka yi addu'a kwana uku ka ga da Allah yake yi ko to saboda kai je ka ci ko ina ka tsinci kanka ko a cikin masu ko a cikin talakawa bi Allah sai zama tarihi an gane wannan ko Allah ya ce mana Allah ya ce mana to kaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karrasa abin da zai sa a bakinsa har wai ya cika cikin sa yanzu da ni da kai ai ma sai mun zaba ai da ma shi ma abin da ya ga musu kenan ku din nan yanzu ku ne yanzu za ku ci abinci ma sai kun zaba an wani za ka muke sai ga mutum ya ce wa matar shi ni ba ma na son jin gaban nan ba tuwo za a yi duk manta in dai ba za a yi shinkafa ba gwamma a yi bradisku gwamma a yi bradisku eh aka bradisku nan na kuskus koko eh na eh na kuskus ce to ai ana ne ai wasu ne dai wannan ko ko wata rana kawai zama kanka da ce ne gida fa mun ga da shintu wannan to a shinkafa ce a shinkafa ma ya ke son mutane to me za a ce doya za su karma a ce lokacin suke tsadan nan ko tsada ɗaya dubu ne ɗari uku haka nan kuma za ka yi to wannan ya nuna maka cewa arzikin da kake rayuwa da shi yanzu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arzikin bai yawaita haka ba arzikin bai yawaita ba a ce mu dinnan da muke rayuwa yanzu ba mu da wani abu da ya fi dacewa da mu kamar mu ta gode wa Allah mu ta gode wa Allah mu ta gode masa Allah mun gode maka kan ni'imar da kai mana a zahiri da kuma batin Allah ni'imar da kai mana muna roƙonka ka ƙara daɗa mana Allah kar ka busar mana da ita Allah kar ka busar mana da ita Allah ƙara dawwamin mana da ita domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mutumin da ya fi cancanta a ji tausayinsa kamar wayannan mutanen guda uku mutumin da yake da kudin gaske ne sai kudin ya kare ba za a ku ji tausayin shi ku ji tausayin shi sai mutum na biyu mutumin da yake basara ke ne yana da mukami shi ne gwamna shi ne wane ne shi ne an gani ko kawai sai wani gwamnatin da zo da shi an cire shi ba za a ku tausaya masa tausaya masa to na uku ne nake ku kwanto ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake da lafiya ya koma ba shi da lafiya ko ko manzon Allah ya ce ne malamin da ya tsinci kansa cikin jahili ya faɗa sai ƙarya ne ku kawo naku babu akwai da wani akwai da wata yayi wannan to na manta wanne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka gani ko to zai iya ɗaukan wannan mai lafiyan ne ya zubi da lafiya za ga mutumin da da shi da kazar kazar kazar yanzu an naga shi ma sai ga yana haka ba lafiya shi ma a tausaya masa zai yi kuma wancan malamin ne Allah ya turo ya turo shi ya haɗa shi da wasu malam duk abin da ya faɗa su ba su yi karatun ba su karyata shi in ya ce ba ku kawo naku hujja babu shi ma abin a tausaya masa ne Allah mun tuba Allah ka yafe mana yan wana abin da ke ganin zamu iya dauka kenan cikin karatun mu na yau abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba lada wanda muka faɗa cikin kuskure kuskure ko wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi ni'mal maula wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in kuma babu sai mu yi sallah kawai dan na san lokacin ya riga ya fara karatuwa wa alaikum assalam wa rahmatullah akan sana'a masha Allah ta koyi afi taimama mata ko taimama maza maza su rika zuwa tana kama kansu subhanallah subhanallah to wannan dai akwai matsala kuma bai dace da masu irin wannan aikin ba ko da kaman ma a ce akwai wani wuri wanda mata su ma suna yin aski to babu laifi a samar da mace a shagon wanda in mata sun zo su ma sai a musu an gane magana ko amma ba irin a dai kuku akwai kuskure wannan bai kamata ba amma kai zaka yi ba ta kanka to ka gani kenan ka gani to ni ma ba zan ba ta ba ba nan jamilu ba sai dai yan budurwa budurwa ne ko ba wa alaikum salam na to me ce ce tambaya a mata kaho tunda babu maza masu yin kaho ba bisa lalura wannan lalura ne amma yanzu a kai ci gaba wannan kahon da ake yi na zamani mata za su iya mata za su iya tunda abin da zai sa ya kafa kahon injin ne zai zuko ne an gani ko babban abin da ake bukata ta tsagawa ko su iya tsagawa kuma su san ranakun da musulunci ya fi so a yi tsaga a yi kaho din saboda wannan ba zai zama abin nan ba ba zai zama abin nan ba da zai na kallo a liberty ne ko a liberty na ga wani bawan Allah ana magana da shi a kai cewa eh za a samar da mata za a yi musu training za a horar da su ake cewa da hausa kan yake da suna kan yin kahudin wa alaikum salam retan da mu to mu je to suna jiyo ta sautin lasfika ta aha shiru yawa sun kyauta wa'in nan suka karata na ba sallah ba sallah wannan ana sallah aka ɗauke wuta sai ya ƙara zara kan shi da ai ba sallah ai liman yake yi to yanzu tsakaninka da liman kuma an samu yankewa kamar yanzu ni da kai ne muna waya kai kana Kano ni ina nan Kaduna sai lo kaza kaza kaza sai wannan matan nan ta manaja ce sorry your call has been terminated shi ganin kai daga can sai ka ci gaba kawai kaga ba waya na sai ka ci gaba da magana kai kadai magana ya kare to hakan ta ma sallar ta kare daga wannan wurin shi sa aka ce a rika shigowa masallaci an gani ko amma in har an yi sallar lami lafiya lau ba a ɗauke wuta ba sallar su ta yi amma an ɗauke wuta kuma sallar ta ƙare an sallame su amma kuma irin haka su wayanda suke kusa da masallaci suna sun san akwai wasu in har masallacin ya cika ne ya sa wasu ke sallah a waje to wayanda suke waje din nan su kuma sai su ɗaga murya ta yadda sauran yan uwa za su ji an gane wannan ba sai ladan ya muku magana to ai na sallah ma yaushe zai muku magana mu ne musulmai zai kamata ya zama to muna da tsari da zaran an ɗauke wuta ana cikin sallah bayan da za a iya zuwa kunna janareto to saboda haka yan waje sai an ansa an ansa an ansa Allahu akbar wanda ma sai Allahu akbar har sauran yan uwa sai su ji amma in masallaci kuma bai cika ba ku ka je kuna yin sallah a waje to nan ne matsala yake an gani ko Allah ya ce mana ai akwai kurakure wanda muke yi da yawa an gani ko bismillah kai ne dai ai shi muke so Suke sallama? A a raka ta nawa ya zauna a raka ta biyu kaga sallah bai kare ba kenan tayyan farko kenan na gane yanzu suka zauna gida suka yi zaman tayya za ka ce suka yi zaman tayya ko ko suka sallame su sake nasu ai wannan sunna na ya lalace shi limamu tun da bai ji zaman tayyi bai ji tasbihanu tasbihin da aka masa subhanan nan ba sai ya ci gaba da sallansa idan yana da dama in yayi raka'a ta hudu in yayi raka'a ta hudu kaga ba zai zauna ba yanzu in ya raka ta hudu sai ya zauna zaman tahiya nawa kenan zaman tahiya ɗaya yayi an gani ko to sai ya yi sallama a ba sallama zai yi ba ai ragi yayi yanzu a ka'ida cewa muka yi idan mutum ya yi ragi menene hukuncin shi kabuli kabuli zai yi in ya yi kabuli shi kenan sallah ta gyaru domin ne zaman tahiya farilla ne ko sunna sunna ne sunna ne saboda haka ya yi an gane wannan ko sannan kuma da lokacin aka ce mai subhanallah din ya ƙara dawowa ya zauna yanzu ne za a yi ba a ji saboda tashin nan da ya haka din nan ba a ji saboda haka limamin ya fi su daidai Allah ya ce mana wani wa alaikum salam fidda kai masha Allah ta sallah eh na gani ana nan ana bin su bashi daga nan zuwa shekara goma ana nan ana bin su in kuma suka sama suka ki Allah ya sani saboda sun kara ma kansu wahala ne kaka manta azumin mutum yana nan ne ba bai riga ya tafi ba ana nan an rataye shi sai ka ba da wannan zakkan fidda kai din an yi sa ake ce masa fidda kai ka fitar da kanka ka bayar da sadakan azumin ka ya tafi ba ba kun ce iya zo fidda kai ba to ai shi ne nan ma in ka iya ka samo ka bayar ka fitar da kanka azumin ka ya tafi in ka ki azumin na dan afakali yana dan to shikenan ka gani nan in shekara ta za biyo ma baka yi ba sun ce nan ka gani to na wannan shekara in ka yi sai ya wuce sai ya ce ma wanta yaya na ranka ya ki ai akwai wasu ibada wanda yake duk yadda ka kai ba za ka iya tsallake su sai ka yi su ai wannan ibada ce ta lokaci daya kamar yanzu sai ba da lafiya sai ban samu damar yin azumin wannan watan ramadanin ta wuce ba shi ganin sai ce a tunda ta wuce la yukallifu Allahu nafsan sai ka rama sai ka rama ana nan ana jinka an gane ku ana nan ana bin yanzu wannan ƙara maka wani misali ragon suna wajabcin shi ko mahimmancinsa a musulunci har ya fi na hayya ko hayya fi na layya sai dai shi kuma na layya ya fi shi ƙarfi yawa shi na layya kowane shekara ake ramawa kowane shekara ake yi haka ne aka ce in kana da dama ka yi shi domin da shi ne za ka hau ranar lahira ka ta gidan aljannanka yau mana hashirin mutaki na ilar rahmani ne wani sukar musulmi na ila jahannama ne wirda za ka shi tun da wannan mahimmancin shi shi za ka hau ka kai aljanna in ka yi guda layya a duniya a rayuwanka ka yi guda goma duk za a gansu ga sunan malam ko za ka hau ba za ka je aljanna a kafa ba malam za ka hau abun hawanka dabbanka shi za a ga masu hankali sai su samu rago kusashe ma lafiyayye kato to mai mai malam yana ganewa yanzu malam yana ganewa ko kaga yana da muhimmanci kenan ko shi ko wancan na suna sai aka ce idan mutum bai samu yi ba ranar bakwai ai dama ranar bakwai ake da ake yanka ragon suna idan mutum bai sama ba an ba shi dama daga nan zuwa shekara in bai sama ba daga nan zuwa shekara ma an ƙara baka dama daga nan har zuwa shekara arba'in idan yaron ya taso a birni sai bayan da ya koma kauye aka ce ah wane ne wannan aka ce ai lado ne lado wanda wanda lokacin da aka haife shi nan baban shi bai samu daman yi mai hakika ba ni din a ce ai ba samu daman yi mata ba sai musulunci yake sai ka tsoro rago sai ka yanka ma kanka kai da kanka sai ka yanka to yaya za ka kira wani sunan musulunci yake mana ya ce a musulunci yake ka shiga yanka ka ci ka gane to da shi wannan koda bayan shekara arba'in ne za ka iya yi an gane wannan ka san waye fara nuna wa mutane cewa koda bayan shekara arba'in ne za a yi misalar ya sallallahu alaihi wasallam da kansa wata rana ana zaune ya ce dan uwan babana wane abu lahab ba shi ya bada ragon sunansa ba kun manta ai shi ne ya ba da ragon sunansa aka yanka raƙumi aka yi murna aka yi shagali cewa matan ƙanina ta haihu ya yi murna ya ji daɗi ashe kuma annabi ya girma zai zama makiyin annabi to wata rana bayan annabi ya zama annabi kaga annabi ya zama annabi ne bayan shekara arba'in wata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan ƙara yanka wa kaina ragon suna sai ƙara to kaga shi kenan dai magana ya kare so shi yasa wancan din yake da azumi Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu ina ganin zamu takaita haka abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bar lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu wali zalika alqadir alayhi niman mawla wa niman nasir gobe muna da karatun cikin ko in Allah subhanahu wataala ya kai Allahumma bi rahmatika Allahumma bi rahmatika alwasi'at ummana wa qina sharra ma ahammana wa ghammana وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله